ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد احييكم بتحية اسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da Allah ya yada haɗuwar mu a wannan masallacin da albarka da aka fi sani da masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafin namu mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lahiya ga musulmi kuma yau muna sha uku ga watan rajab hijira daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shekara miladiya domin bai ko wannan shine darasi na sittin da uku a cikin kitabun sana'a kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine la tai asanna wa in qalat mutalabatun إن استعنت بصبر أن ترى فرجا أحلف بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ ما لن yake cewa kada ka hudda tsammani ko da ko a ce abin da kake ta roƙo kake ta nema ya jima baka same sa ba kada ka hudda tsammani idan har ka yi haƙuri to akwai lokacin da za ka cin magaci akwai lokacin da wannan buƙatar za ka same ta ya ce ahlif bi sabri an yahzo bi hajati domin shi mai haƙuri yana tare da samu wa mudmin al-qari'i bil abwabi an yalita kuma duk wanda ya doge akan kwankwasa kofa to komi dadewa dai za a buɗe mishi wannan kofar abinda wannan baitin yake nuna mana shine duk abinda muke nema ya jima bai samu ba kada wannan ya samu hidda tsammani domin Allah madaukakin sarki yace la taqnatu min rahmatillah kada ku hudda tsammani daga rahamar Allah kana ta addu'a kana ta nema abin ya abin ya ke zuwa to kada ya sa wanda ka hudda tsammani ko ka kai ga yima Allah mummunan zato annabawa da suka hika daraja da yawa daga cikinsu sun roƙi Allah madaukakin sarki wasu bukatu amma sai lokacin da Allah ya so yi biya musu bukatunsu idan ka ɗauka tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam zuwa ga annabi nuh har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tarihin gaba ɗayan annabawan nan sai ka samu akwai wani abu da suka roƙi Allah Allah bai ba su abin nan ba take sai lokacin da ya so. Idan muka ɗauki misalin annabi Lot ya yi ta roƙon Allah ya shirya da al'ummarsa, amma abin da Allah ya so haka yi. Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ta roƙon Allah ya ba shi aihuwa, amma sai da ya kai kusan shekara saba'in da wani abu, sannan Allah ya ba shi aihuwa. Haka idan ka ɗauka annabi ayyub alaihi salam Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ya roki Allah lafiya amma sai da ya shekaru a cikin wannan rashin lafiya haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki kada Allah ya sanya al'umma sa su rarraba amma addu'ar ba ta samu ba ta samu ijaba ba haka ya roki Allah madaukakin sarki ya gafarta ma dan uwan ma'aikinsa da ya mutu akan shirka Allah bai tafi wannan addu'a ba To don haka idan ya kasance annabawa ma suna addu'a ba kowanne lokaci suke samun buƙatar su ba sai lokacin da Allah ya so to ina ka kai sa kayan ka motsa mai zunubi mai sabo wannan shine kenan idan dai a takaice muna a cikin kunci tabbas na tattalin arziki na rayuwa kunci na kasuwanci kunci na abubuwa ga sunan dai ta yi zahi ta yi tauri ta kankame kamkam to kada wannan ya sa mu hudda tsammani mai ta addu'a lokacin da Allah ya so zai yi buɗi lokacin da Allah ya ga ya dace buɗin ya zo buɗin zai zo kenan dai ahlik bi bi sabri an yahsa bi hajatihi wa mudminul qar'i lil abwabi an yalida mu dage da hakuri a dukkanin abin da muke nema duk wanda kaga yayi hakuri bai ci nasara ba to hakurin kaɗan yayi kuma Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cika ma masu hakuri yana saka ma masu hakuri da alkhairi ba tare da sakamakon wai abin da suka yi bane a kawai na musamman ne Allah mu rage sake musu dalilin hakuri su Allah ka sanya mu daga cikin masu hakuri idan ba manta ba za mu tashi babu man qala idza salla raka'atan har yanzu muna a cikin babu mai bayani akan a yanda ake yin sallah ta ta tsoro ma'ana sallah a fagen yaki malam yace babu man qala idza salla raka'atan babu mai bayani akan wa'inda suka ce ma'ana dalilin wa'inda suka ce ita sallar tsoro ana yin ta ne ila salla raka'atan wa thabata qa'iman atammu li anfusihim idan liman ya sallaci raka'a guda ma'ana ya sallaci raka'a ta farko ya tsaya a tsaye atammu li anfusihim raka'atan to na bayan su na bayan shi kowanne zai cika raka'a guda guda ثم سلموا سنن سي سلمي ثم انصرفوا سنن سو تهي فكانوا وجاه العدو sai su je a wajen fuskantar makiya wa ikhtulifa fi salam sai masu wannan ra'ayin suka samu sabani dangane da sallama ma'ana sallaman limamin shi wani lokaci ne tare da na bayan nasu suke sallamewa ko kuma a daban-daban ga dalilin su haddathana al-qanabi عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم an rawaito daga waɗanda suka yi sallah tare da manzon Allah yau ma zatin riƙa a ranar yaƙin zafin riƙa a nan gaba kaɗan za mu yi bayani a kan wannan yaƙi wanda yana daga cikin yaƙuƙuka na musulunci wanda abubuwan mamaki da darussa suka yake suna suka zo a ciki a gaba insha Allah za mu kira su daga cikin abubuwa na mamaki da suka faru kenan daga waɗanda suka yi sallah tare da manzon Allah a ranar yakin zafin riqa salatal khawfi sallar tsoro anna ta'ifatan saffat ma'ahu wasu jama'a sun yi sahu tare da manzon Allah wijahal adu wa ta'ifatan wijahal adu wasu kuma jama'a wasu kungiya sun yi sahu fasalla billati ma'ahu raka'atan sai yayi ma waɗanda suke tare da shi raka'a guda sun masabata qa'iman sai yayi tsaye bayan ya musu raka'a guda wa atammu li anfusihim sai suka cika ma kawunan su sun mansarafu sannan suka tahi wa saffu wijahal aduwi suka yi sahu suna fuskantar makiya وجاءت الطائفة الطائفة الأخرى سي ita waccan kungiyar wadda da ita take wajen kungiya ita take wajen makiya sai suka zo suka yi sahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla bihim rak'ata allati baqiyat sai ya sallatar musu raka'a da ta yi saura وجاءت الطائفة الأخرى sai wannan kungiyar gudar ta zo har yanzu dai ana zancen ta biyu فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته سي صلى ترمسو ركعة تي سورة أتكين صلى ثم ثبت جالسا sannan shi sai ya zamna a zamai tunda su raka'a ta farko ce gare su shi kuma ta ne shi kuma ta biyu ce gare shi sannan sai ya tabbata a zamne wa atammu li anfusihim sai suka cika ma kawunan su raka'a guda thumma sallama bihim sannan sai ya sallame musu قال مالك مالك يتي وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي حديث يزيد بن رومان شيني ما في سويوان أبن دنجي daga cikin dangane da wannan matsala wannan hadisin abin da ya nuna wa'inda manzon Allah ya sallame ma su ne su ne kungiya ta nawa kungiya ta biyu su ne manzon Allah ya sallame ma to riwaya ta biyu kuma za ta nuna kishiyar haka to shi yasa a tun farkon babin sai ce wa kuli fi salami an samu sabani dangane da sallama shi manzo Allah shi kadai ya sallame ko kuma a na karshen tare da su ya sallame haddathana al-qanabi al-malik an yahya ibn sa'id عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حكمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف ya ba shi labarin cewa sallar tsoro sallar fagen yaƙi an yaquma al-imamu shine liman yayi tsaye wa ta'ifatun min ashabihi wasu kuma jama'a daga cikin abokaninsa daga cikin abokan yakin nasa abokan tahiyar tasa na cikin rundunar tasa shine ma'anar min ashabihi wa ta'ifatun muwajihat al-adu bayan wasu sun tsaya bayan limamin sai wasu su kuma su tsaya suna fuskantar makiya fayar kakul imamu raka'atan sai liman ya raka'a guda wa yasjudu bil ladina ma'ahu yayi sujada tare da wanda suke tare da shi thumma yaqumu sannan sai ya tashi zuwa raka'a ta biyu fa idza stawa qa'iman idan ya daidaitu a tsaye wan sabata qa'iman sai ya tsaya a tsaye wa atammu li anfusihim sai su cika ma kawunan su ar-raka'atal baqiya raka'a wadda ta yi saura sun masallamu sannan sai su sallame wansarafu sai su tahi wal imamu qa'im shi kuma liman yana a tsaye fakanu wijahal aduwi sai su shige su kasance suna fuskantar makiya thumma yuqbilu al-akharuna sannan sai wayancan su kuma su fuskanto ana gane da ke ko alladina lam yusallu wanda su bu su sallan ba fa yukabbiruna wara al-imami sai su kabbara bayan liman فيركب به سي مسو ركوعي ويسجد بهم سي مسو سجدا ثم يسلم سنن سي يسلم فيقومون سي تاشي فيركعون لأنفسهم سي سيما كان ركوعي الركعة الباقية ركعة ولا تيسورة ثم يسلمون سنن سي تسلم قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو نحو رواية نحو رواية يزيد بن رومانة إلا أنه خالفه في السلام سيد شيء الرواية سياسة أما سأوجه سلمة domin shi ya ce liman ya sallame tare da na karshen shi kuma a riwayar sa'a liman sallamewa ya bar su suka yi ta cika kan sallar su sai ce wa riwayatu ubaidillah nahwu riwayat yahya an sa'id qala wa yathbutu qa'iman sai ya daidaitu a tsaye maimakon wa ya kumu ka'iman ma'ana maimakon sun masabata ka'iman shi a riwayar sa wa ya subutu ka'iman abinda wannan hadisin yake nuna wannan riwayar guda biyu suke nunawa shine wannan nau'i na biyu ne na sallar tsoro idan ana fagen yaki idan ana fagen yaki lokacin sallah yayi to daga cikin yadda ake sallah shine za a rabu biyu rabi su je su fuskanci makiya su yi tsaro su kuma rabi su zo su fara sallah idan liman ya musu raka'a guda ya tashi raka'a ta biyu sai ya yi tsaye su kuma sai su cika raka'a ta nawa raka'a ta biyu tun dama raka'a biyu ne za su yi ko in suka yi raka'a guda tare da liman shi liman ya yi tsaye su kuma na bayan shi sai su cika raka'a guda su sallame sun kare sallar su shi amma shi liman bai kare ba yanzu su da suka sallame sai su koma su tahi wajen wa'ancan masu gadi su masu gadi sai su zo yanzu bayan liman sai liman yi musu raka'a guda a nan liman shi ya yi raka'a nawa kenan biyu su kuma suna da raka'a nawa guda kenan sai ruwayoyin suka bambanta wasu suka nuna idan liman ya cika raka'a guda shi sai ya sallame shi kenan shi ya kare wata riwaya kuma ta nuna a'a idan liman ya yi raka'a guda shi ya zamna sai su tashi su go raka'a guda sai ya tabbata da sun kare su zamna sai ya sallame su ma su sallame ana gane da kyau ko to yanda za a bambu yanda za a hada hadisan shine wata ran ana iya haka wata ran kuma wata ran kuma a yi wancan wata ran kuma yana da shi wata ran kuma yana iya kira su haka kai sannan ya mi ya sallame tare da su shine wannan na kenan kilal wajhaini jaizai ne insha Allah a takaice ne wa masu girma ita sallah ta yake da suna ta lokacin tsoro ta lokacin shi matsayin sallah a cikin musulunci idan a ce akwai lokacin da za a ɗauke ma mutane sallah a ce an yaje musu shi ne wani lokaci lokacin yaƙi kuma yaƙin ma ba irin wanga ba na gumurzu na nuna ƙarfi a'a yaƙi na ɗaukaka ne na ɗaukaka kalmar Allah yaƙin da ake na ɗaukaka kalmar Allah ba a yaje musu sallah ba to ina ga wani wai don saboda reniyon ko kuma don saboda wani tsakarci a ce ba za a yi sallah ba ana gane da ke ku wannan yana nuna matsayin sallah ta yanda biyan da kake cikin tsoro sallah tana akan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mungunna na karshe yana akan gadan mutuwa yace as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah da abin da damar ku ta mallaka maganar manzo Allah ta ƙarshe daga ciki da yi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana ne matsayi da muhimmanci na sallah a duk al'ummar da ake wulakantar da sallah to wannan al'ummar ita kanta za ta wulakanta tun ba su da ba su da rabo wannan shine kenan amma duk al'ummar da suke za su kula da sallah muna nufin musulmai to zaka ga da yardan Allah komi talaucin su Allah zai arzuta su da wadata Allah ka wadata mu malam yace babu man qala yukabbiruna jami'an babu mai bayani akan cewa babu wanda zai bayani dalilan waɗanda suka ce yukabbiruna jami'an a'a gaba ɗayan su za su yi kabbara da masu hukun makiya da wanda suke bayan liman wa in kano mustaqbilil qibla ko da ko a ce su masu hukun makiyan ba al-qibla suke kallo ba thumma yusalli biman ma'ahu raka'atan sannan sai yayi sallah da wanda suke tare da shi raka'a guda thumma ya'tuna masafa ashabihim sannan sai su zo wurin sahun abokanin su su wanda suke hukun makiyan wa yaji'ul akharuna ana gane da kyau ko sai sauran su kuma su zo fayarka'una li anfusihim sai su yi ma kansu ruku'i raka'atan raka'a guda thumma yusalli bihim raka'atan sannan sai sallacin musu raka'a guda thumma tuqbilu ta'ifatu allati kanat muqabila al'adu sannan ita kungiyar da take ada ita ke fuskantar makiya sai ta zo fayusalluna li anfusihim raka'atan raka'a fayusalluna li anfusihim raka'a sai su zo su yi ma kansu raka'a guda wal imamu qa'idun shi kuma liman yana zamne thumma yusallimu bihim kullihim jami'an sannan sai ya sallame musu gaba ɗayan su ga hadisin wanda zai ƙara mana bayani wannan ra'ayin abin da yake bi حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع أروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة يا تنبي أبو هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف har ka taɓa yin sallar yaƙi tare da manzon Allah qala abu huraira na'am abu huraira yace eh qala marwan sai marwan yace masa mata yaushe ne ka taɓa yin sallar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال أبو هريرة سي أبو هريرة يتي عام غزوة نجد شكرا دا أكي ياكين نجد أنا غاني دا كيوكو وانا يانا دا تشين سونا غزوة ذات الرقاء أنا ce mata غزوة نجد ana gane da kyau ko domin inda aka je farmakin najid ne asalin sunan garin za mu ga a gaban yasa ake ce mata gazuwa to za su riha najid a larabci ismun yutlaqu li kulli makanin murtafi a asali idan aka ce najid a wajen larabawa shine dukkanin wurin da yake akan tudu ana ce masa najid ana gane da kyau duk garin da yake akan tudu ana ce masa najid ko duk zangon da yake akan tudu ana ce masa najid amma akwai gari mai zaman kansa mai suna najid najid a ƙasar yamen yake kuma wannan shine ake danganawa zuwa ga shaitan lokacin da aka zo mai yake da suna zama na yadda za a yi a ƙare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko to ai hada shedan ya halarta ko da bu san shi ba suka tambaye sa kai daga ina yace shaykhun min najd tsohon najd ne to shine Hausa suka dauko wannan wannan istilahi idan ka kasance mutumin banza sai a ce mana kai tsohon najd to in aka ce ma tsohon na ka san wanda aka kamanta ka da wa aka kamanta ka to shi da aka kamanta ka wannan shine kenan kenan shine suke ce ma najat mulki da suna najat su kuma sai su suka ce tsohon najat ma'ana dai shaidan dan lokacin ya zo da siffar cewa shaidan najat ne kenan yake masa wannan yakin ya kasance ne a shekarar da aka yi yakin najat ma'ana gazo su za ta bai ka قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر ya ce sai ya fara gaya masa ga yadda sallar ta ta kasance manzo Allah ya tashi zuwa sallar la'asar fa qamat ma'ahu ta'ifatun sai wasu kungiya wasu jama'a suka suka yi tsaye tare da shi ma'ana a bayansa wa ta'ifatun ukhra muqabil al-aduwi wasu kungiya kuma wasu jama'a suna fuskantar makiya wa zuhuruhum ila al-qiblati bayan su kuma yana fuskantar al-qibla ma'ana idan mu anan ne sai a ce a yamma suke maimakon gabas maimakon su kalli gabas to yamma suka kalla ana gane da kyau ko su masu kokon makiyan fakabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kabbara fakabbaru jami'an sai gaba ɗayan su suka yi kabbara hatta waɗanda suke kallon makiyan ba kuma alƙibla suke kallo ba yace walladina muqabil al'adu da wanda suke fuskantar makiya thumma raka'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atan wahida sannan sai manzo Allah ya raka'a guda wa raka'at at-ta'ifatu allati ma'ahu kungiyar da kuma sahun da yake tare da shi sai ya ruku'i ana gane da kyau ko tare da shi thumma sajada sai ya sujada fa sajadat at-ta'ifatu allati talihi wal akharuna sai a wajen sujada jama'an da suke bayansa ana gane da kyau ko da kuma waɗancan sai suka yi sujada tare da jama'an da suke bayansa wal akharuna qiyamun su kuma waɗancan wanda suke fuskantar makiya suna tsaye muqabilil adu suna fuskantar makiya sun maqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzon Allah ya tashi wa qamat at-ta'ifatu allati ma'ahu jama'an da suke bayansa kuma su ma suka tashi fa zahabu ila al-adu sai suka je a wajen makiyan wa faqabaluhum sai suka fuskanci makiyan wa aqbalat at-ta'ifatu allati kanat muqabil al-adu su kuma kungiyar da da su suke fuskantar makiya sai suka juyo suka zo ana gane da kyau ko faraka'u wa sajadu sai suka yi ruku'i suka yi sujada wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qa'imun manzo Allah dai yana tsaye kama huwa kamar yanda yake sun maqamu sannan sai suka tashi da suka yi raka'a guda فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى سيما ظا الله يركع غدا وركعوا معه سكا يركوي تare da shi وسجد يسجد وسجدوا معه سكا سجد tare da shi ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو sannan sai kungiyar da da ita ce ta farko ta je tana fuskantar makiya suka ƙara komowa faraka'u sai suka yi ruku'i wa sajadu suka yi sujada wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'idun alhali manzo Allah yana zanne wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi sun makana salamu sannan sai sallama ta kasance fa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazo Allah ya sallama wa sallamu jami'an suke sallama gaba ɗayan su fa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raka'atani sai mazo Allah ya kasance shi yayi buku'i guda biyu wa li kulli rajulin min at-ta'ifatayn raka'atun raka'a kowanne kuma daga cikin kungiyoyin ya samu raka'a guda yana nufin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma'anansa shine ana gane da ke ko bari mu wannan wannan guntutun da yana da alaka da wancan sai mu yi da bayani yace haddathana Muhammad ibn Amr al-Razi haddathana Salmatu حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن أروة بن الزبير عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أريك فائدا تواد صلى الله عليه وسلم كنا كودا بكا لو كده رسم كومي بقى صلى الله عليه وسلم كنا كي كما ميتاوا وشيكا يا إشيكا yace kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun hita tare da manzon Allah ila najd zuwa najd ma'ana zuwa wajen yakin zatu biqa hatta idza kunna bi zati biqa har sai da muka kasance a wajen yakin na zatu biqa min nahlin a wajen wasu itacen dabino laqiya jama'an min ghaffara manzon Allah ya haɗu da wasu jama'a na ghaffara fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anar wancan hadisin wa lafzuhu ala ghairi lafzi haiwa sai dai lafazinsa ba akan lafazin haiwa ba ne wa qala fihi kuma shi a riwaya sai ce hina raka hina raka lokacin da manzon Allah ya ruku'i liman ma'ahu da wanda suke tare da shi wa sajada yayi sujada qala yace falamma qamu lokacin da suka tashi mashawul qahqara sun yi tahiya da baya da baya ila masafi ashabihim zuwa ga sahun ɗan uwansu da suke fuskantar makiya walam yazkur istidbar al-qibla shi bai ambaci cewa ba sun ba al-qibli al-qibla baya wannan nau'in na sallar shine yanda ake yi shine idan aka zo za a raba mutane biyu rabi su fuskanci makiya rabi kuma ya kasance suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya yi kabbara to gaba ɗaya su za su yi kabbara ana gane da ke ku duk da su suna fuskantar makiya ko da ma ba alƙibla suke kallo ba sai su kabara gaba ɗayansu amma su wanda suna fuskantar makiya su kuma wanda suna fuskantar alƙibla idan manzon Allah ya raka a guda ya tashi tsaye tare da waɗannan mutanen da suke tare da shi ana gane da kyau ko sai su koma in baya ne wa'ancan suke yin sujada da baya da baya su wa'ancan su zo gaba in ma gaba ne to za su sahi dai can gaba su kuma wa'ancan na gaban su ne su komo baya ana gane da kyau ko sai manzo sai idan suka komo baya sai su yi raka a guda komo wasu baya za su yi raka a guda ne ba tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko to lokacin da suka yi raka a guda suka ɗago zuwa ta biyu kenan sun cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sun cimma wa'ancan to su ma wa'ancan da suke baya su ma sai su komo baya idan suka komo baya sai a yi raka'a na biyu da ƙarshe kuma sai a sallame tare gaba ɗaya ana gane da kyau ko wannan ya sha bambanci da me da wancan bambancin da ke da kwai a ciki shine a nan idan suka zo farkon raka'ar da za su yi ba tare da manzo Allah za su yi ita kuma wacce da muka gani idan suka zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai sun biya sai sun kawo ta farko ta bince za su yi tare da shi amma a wancan kuma ta farkon ce za su yi tare da shi sannan su ne sannan su cika wannan shine kenan bambancin wannan da da waccan na'am قال أبو داود حديث لك شيء أولا بابا قال أبو داود وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته بهذه القصة عائشة تباش وأن القصة قالت تجي كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يا كبر وكبرت الطائفة الذين صفوا معه sai jama'an da suka yi sahu tare da shi suka yi kabbara sun maraka a sannan sai ruku'i faraka su ma gaba ɗaya suka yi ruku'i sun masajada sannan ya sujada ba sajadu suka yi sujada sun marafa a sannan ya ɗago farafa'u sai su ma suka ɗago sun makata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah ya tsaya a tsaye a makata jalisa sai manzo Allah ya zamna ya tsaya sun masajaduhum sannan su sai suka yi sujada ne an fusihim as-saniya sujada ta biyu sun maqamu sannan sai suka tashi fa nakasu ala aqabihim sai suka rika yi baya yamshuna al-qahqara suna tahiya da baya da baya hatta qamu min wara'ihim har sai da suka tsaya a bayan wa'ancan waɗanda su da suke fuskantar makiya waja ake ta'ifatul ukhra sai waccan kungiyar da take fuskantar makiya ta zo fa qamu sai suka yi tsaye fa kabbaru suka yi kabbara sun raka'u li anfusihim suka yi ma kansu raka'a an gane ko shine bambanci da muka wadi suka yi ma kansu raka'a guda sun masajada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzon Allah ya sujada fa sajadu ma'ahu sai suke sujada tare da shi bambancin wannan shine a can tsaye ya jira su a nan kuma zame ya jira su sai sun yi rukuɗi sai ya musu mishe su yi musu sujada shine bambancin wannan shi da wancan sun makama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzo Allah ya yi tsaye wa sajadu li anfusihim as-saniya suka yi ma kansu sujada ta biyu sun maqamati ta'ifatani jami'an sannan sai kungiyan gaba ɗayan su suka me yake da suna suka yi tsaye fasallu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sallah tare da ma'aikin Allah faraka'a faraka'u sai ruku'i suka yi ruku'i sun masajada fasajadu yin sujada suka yi sujada jami'an gaba ɗayansu sun ma'ada sannan sai ya koma fasajada saniya yin sujada ta biyu wa sajadu ma'ahu sari'an suka yi sauri suka yi sujada tare da shi ka asra'il isra kaman sauri mafi sauri ma'ana dai da sauri aka yi sallar jahidan da kuma ƙoƙari a wajen a wajen saure ma'ana sallah ce ake ta ƙarfi da kuma mi da kuma sauri la ya'luna sira'an ana gane da ke ko ma'ana ba sa gushewa a wajen sauri sun masallama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai sai manzo Allah ya sallame wa sallamu su ma suka sallame fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya tashi وقد شاركه الناس في الصلاة كلها mutane gaba ɗaya sun yi tarayya da shi a cikin sallar ma'ana kowa ya samu ne ya samu kason shi a takaice ki rasuwatu za su riƙa wani yaƙi ne da aka yi a hijira tana da shekara hudu wata riwaya tana da shekara bakwai amma hudu ita ta yi inganci domin lokacin ne abu huraira ya musulunta abu huraira ko rayuwar manzo Allah gaba ɗaya shekara nawa ya tada shi ha shekara nawa abu huraira ya tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha na'am shekara nawa shekara shidda ko shekara shidda ya tare da shi ina hijira tana da shekara muke da suna hudu aka yi wannan yaƙi lokacin da abu huraira ya musulunta a wata riwayar shekara ta shekara ta bakwai ce amma ta hudu ita ta yi inganci to wannan yaƙin dalilinsa shine a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin wasu daga cikin mutanen ƙauye da suke kewaye da Madina suna shirya kawo ma Madina farmaki to a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin ya riga sun kamin su shigo a cikin gari sai manzo Allah ya tinkari garuruwan nasu to kuma a lokacin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa a cikin shiri yanda ya kamata domin a lokacin daula daula ba ta yi ƙarfi ba sosai hatta kayan yaƙi ma isa shi babu hatta dabbobin da za a hawa ɗan kaɗan ne kuma a lokacin sun tafi kusan su ɗari bakwai dabbobin da suke tare da su su ɗari bakwai dabbobin da suke tare da su su ke ɗari da wani abu hawan yadda ake yi in wanga ya hau aka yi tahiya wanga ya hau mutum biyar suna iya su rika tanawo ma'ana zozayya ko mazayya ko yawa masanya akan mi akan dabba kuma gashi tahiya ce mai nisa to sai kasance tahiyar ta yi wahala sosai domin tahiya ce a cikin duwatsu domin garuruwan na najid ne dama garuruwan najid akan duwatsu suke sai da ya kai takalmin su duk sun zoje dan saboda ni dan saboda tsananin tahiyar da suke yi takalmin su sun zoje sai da ya kai kyallaye suke kokarin darmawa ga kawahun su dan saboda ni dan saboda zahin da ke da kwai da kuma kai da ke da kwai na duwatsu ɗaya daga cikin sahabbai da yake bada wani labari ya ce kai sai da ya kai ‘yan horukansu na ‘yan yatsu suna huta don saboda ne tsananin tafiya. Ka san hutar horce ko? Horce na ɗan yatsa, ɗa guda a ce ya huta. Ka san irin ciwon da ake ji, ba wai ya hita ba, ya ɗan gizgina ma kaɗan ciwon da ake ji. To ya ce yaƙin nan tsananin tafiyar da suka yi sai da kai ‘yan yatsun horukansu, horukan ‘yan yatsunsu suna ne. suna fita don saboda wahala na tafiyar da suke yi kuma gashi babu abinci akan hanya abincin da suke ci irin abincin da akuye da raƙon suke ci har sai da yake suna kashi kamar yadda ka san akuye na kashi babu abincin ci kuma babu abun hawa haka kuma aka daure aka je a wajen wannan yaƙi kuma da niyyar suwa za a tinkara makiya za a tinkara to da Allah madaukakin sarki ya ga tausansu suna isa duk ƙauyen da suka zo sai mutanen su ji tsoro duk su watsi ba a gwabza yakin ba wa kazafa fi qulubihim ar-ru'b wannan ta sabka ne akan yahudawa amma dai duka dai ma'anan su guda al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab duk inda suka zo sai mutanen ƙauyen su watsi su rika tserewa to sai dai kai dai ba a gwabza yaƙi ba duk inda aka je sai mutanen su su samu ganima kuma su zo da ita komo wafi sun komo da ganima lokacin da za a tai an tai a ƙasa amma dawo akan abun hawa aka dawo dama duk wanda ya haƙuri wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sun ji tsoron Allah sun hihita abinda Allah ke so akan abinda zukatan suke so sai Allah ya canza musu da abin da suke so dama aka ce duk wanda ya yi yanda yake so to zai ga yanda bai so ba wanda kuma ya yanda bai so ba to zai ga yanda yake so ma'ana daga wajen wa daga wajen Allah madaukakin sarki yanzu da aka komo a wajen yakin bayan an dawo to akan hanya ne abubuwa suka ta suka ta afkuwa daga cikin abubuwan da suka afku akwai wani mutum wanda a fagen yakin a cikin sariyar da aka kama ta bayo an kama matarsa daga danginsa da kuma danginsa to kuma mutum ne wanda ya shahara da yaƙi da ƙarfi da jarumta sai ya ce to shi yanzu babu wanda zai nema in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nema ba shi shi zai kashewa yanzu da aka komo akan hanya rana ta yi sai aka sabka dan saboda a huta har rana ta yi sanyi a ci gaba da tahiya sai aka gyara ma manzon Allah wata inuwa dan ya kwanta sai suka bar manzon Allah shi kadai a cikin wannan a cikin wannan inuwa inda anan ne da suka zo gyaran wannan inuwar sai suka isko ramen tururuwa ƙarƙashin inuwar to suka yi su kwashe ramin bai yi ba tururuwar dai ta yi yawa sai suka kunna ma tururuwar wuta to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ƙarshen ramin sai isku wannan tururuwar an kunna mata wuta ran manzo Allah ya bafi yace waye wannan abun ana gane da kyau ko da ƙarshe dai suka nuna ai su ne suka yi kuma sun yi ne don saboda kyautata mishi don saboda kada tururuwar ta cihe sa dalilin wannan manzo Allah ya musu sauki a ƙarshe dai sai ce kada ku saki la yu'azzibu bin nari illa rabbun na ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta nan ba yana nufin ya halatta a kashe tururuwan bane a bai halatta asali a kashe tururuwar ba balantana kuma a kashe ta da me da wuta dabba in dai bacin da za a yi manzo Allah ya hana a kashe ta sai dai dabba da take cutarwa wannan suka ce al-mu'zi taba'an yuqtalu shar'a duk dabba da take cutarwa to kai tsaye kashe ta ake ciwon amma wadda dabba da ba ta cutar da ku ana gane da kyau ku to ina kai ina ita ka bar ta ma Allah tasbihi domin tasbihi suke ma Allah ina kai ina kiski wa aka wa ka taba ji an ce kiski ya kashe ana gane da kyau ku sai dai tsoranta ko sai mace ce in kiski shiga mata cikin hijabi to akwai matsala to ita wannan kaga kiskin ba shi ya kashe ta ba tsoranta ya kashe ta to manzo Allah ya kwanta a wannan wurin sai wannan mutumin da yake neman manzo Allah dama yana biye da su a baya da baya. Manzo Allah ya kwanta hakwana ya ɗauke sa. Takobin manzo Allah na ratai sai ya zo ya ɗauki wannan takobin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zare takobin. Zai dabawa sai ce ah bari dai in tada shi dai har ya shaida ko ni wane ne. Kamar yadda mu gani asira jiya ko yanda suka so su kashe manzo Allah Ali ne cikin shahida. Sai da ya tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana dariya. ya ce manyan na'uka minni yau wa ya isa in hane wa ya isa ya hana in kashe ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa Allah Allah kawai sai makarkata ta kama shi makarkata na kama shi takobin ya faɗi takobin na faɗuwa sai manzo Allah ya duku takobin shi ma manzo Allah ya azami shi akan wuya sai ga makarkata kuma ya fara manzo Allah ya ce masa wa anta man yamna'uka minni to kai wa ya isa ya hana in kashe ka to shi baya da Allah ko gumki kuma ya san kayan banza ne sa kayan ka mota bai ka zancen gumki ba sai ce kun khaira ahidin mun ji labarin an ce kai baka ramuwa guda Allah ayi hakuri ana gane da ke ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi sai ce to na yarda zan barka amma dai qul la ilaha illallah ka shiga musulunci sai ce gaskiya ba zan shiga musulunci ba amma dai zan baka lamuni ba zan yaƙe ka ba kuma ba zan taimaka ma wanda za su yaƙe ka ba to kuma dama Allah ya ce mana la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum dama asali shi yaƙi a musulunci wanda aka ce a yaƙa su ne wanda suke ni suke yakar musulmai sun yakace a yaka amma in dai har za su zama musulmai a cikin aminci babu wani bukatar sai an yake su yace ba zai yaki manzo Allah kuma ba zai taimaka ma wanda za su yakar sa ba sai manzo Allah yake to ba matsala mun kyale ka yanzu yana komawa a wajen mutanensa sai yace musu ji'tukum min indi khairin nasi na zo muku daga wajen wanda yake kowa alkhairi da karshe dai wannan mutunan dalilin afuwar da manzo Allah ya masa ya musulunta kuma ya yi dalilin musuluntar mutanensa dalilin ɗabi'a ta ne ta yahiya ɗabi'a ta haƙuri ɗabi'a ta shuriya wannan shi ne kenan bayan wannan kuma wata waƙi'a da ta faru shi ne yanzu an tashi aka ci gaba da tahiya dare ya yi ana gane da ko da dare ya yi sai aka zamna aka dama wuraren kwanciya to tunda an san da akwai masu biyan musulmai akwai masu biyar su ta suna zo su musu illa sai manzo Allah ya zaɓi mutum biyu Abbad da kuma Amma manzo Allah ya sa su yi gadi su yi gadi mutane tunda suna kwana yanzu wayannan mutanen guda biyu suka sai suka ce to yanzu bari mu raba tsake mu raba dare abba da yake ni zan ni zan ware tsaro a farkon dare kai kuma in tsakiyar dare kai sai in tada ka ni in kwanta kai ka ci gaba da hukuma ka ci gaba da gadi sai Ammar ya ce ba matsala sai Ammar ya kwanta shi kuma wannan yana tsaye yana gadi sai ke to bari ka ga tunda tsayin gada nake na banza bari in yi in yi kiyamul layli sai ya fara sallar kiyamul layli ashe lokacin da yake cikin sallar nan akwai wani mutum wanda yana biye da su yana cikin sallah sai ya saki takobi ya zaro mashi ya zaro kibiya ya halbe sa da ya masa halbi na farko sai ya cire wannan kibiya ya jifa da ita ya ci gaba da sallar shi ya ƙara samun sai ya masa halbi na biyu ya cire kibiyar ya ne ya jifa da ita ya ƙara masa halbi na uku ya ƙara cire wannan ya wannan kibiyar ana gane da kyau ko ya jifa da ita sai aka yi aka yi sa'a amma ya halka amma na halkawa sai wannan mutumin ya ruga sai ya ga jini yana zuba daga gare sa kun bai taɗe sallarsa ba sai da ya ƙare sallarsa sai ce ni ya hana ka tada ni tun halbi na farko da ya maka ya tashi in ka maka agaji ya ce ina karatun wata sura ce wadda nake jin daɗin karatun ta in na fara karatun ta bana son kare bana son tsayawa sai na kare ta ya ce daɗin ta ya sani ban ma san wannan zahin da nake ji ne ina cirewa ne ina yaddawa kun ji mutanen da suka san me suka san Qur'ani suka san romo da me yake da suna ɗanɗano da yake a cikin me yake a cikin alƙur'ani kai ma za ka iya jin haka in ka san yadda yake mata kuma kana ta dabburin abin da yake a cikin sa ij'alni sa'ataka muzayyinan bin nutqin ayati dun milali فهو الشفاء لمن دنت أسقامه وهو السبيل لراحة ودلال إلى ذا متاشي باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم babi na gane da wanda suka ce liman zai yi sallah raka'a guda ne ga kowanne jama'a sun mai sallimu sannan ya sallame fa yaqumu kullu saffin sai kowanne sahu su tashi fa yusalluna li anfusihim raka'atan sai su sallatar ma kansu raka'a guda حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع المعمري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة فظل صلى الله عليه وسلم أهل ونسلم ya yi ba kungiya guda da raka'a guda wa ta'ifatul ukhra muwajihatul aduwi su kuma jama'a guda suna fuskantar makiya sun mansarafu sannan sai suka juyo fa qamu fi maqami ulaika su suka tsaya a inda wa'annan wa'anda ya fara sallar su suka tsaya wa ja'a ulaika fa salla bihim raka'atan sai sallatar musu raka'a guda ukhra wanda shi ta karshe ce a gare sa ثم سلم عليهم sannan sai ya sallame musu ثم قام هؤلاء sai wa'incan su suka tashi fa qadaw raka'atahum sai suka biya raka'at da ta musu saura wa qama ha'ula'i fa qadaw raka'atahum wa'incan su ma suka tashi suka biya raka'a guda قال أبو داود أبو داود وكذلك رواه نافع haka nafi ya rawaito sa wa Khalid ibn Ma'dana عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول مسروق ولكم شيء قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس وكذلك روى يونس عن الحسن عن ابي موسى انه فعله لك ابو موسى عن جوا شيما يا ايكتا بيك سنا ولنا bambancin wannan da wancan shine shi manzo Allah zai sallame sai ya bar su kowa ya ne kowa ya sallame ma kansa cika ma kansa ya sallame babu man qala yusalli bi kulli ta'ifatin rak'atan babu dangane da waɗanda suka ce ana gane da kyau ko waɗanda suka ce liman zai sallame ma kowanne zai yi ma kowace jama'a raka'a guda sun ma yusallimu sannan sai ya sallame fa yaqumu alladhina khalfahu fa yusalluna raka'atan sai wanda suke bayan shi su tashi shi raka'a guda sun ma yaji ul'akaru na ila maƙami ha'ula'i fa yusalluna raka'atan sannan sai waɗancan su zo a wajen waɗancan su yi sallah raka'a guda حدثنا إمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا قصيف عن أبي أبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya sallatar muna salatal khawfi sallan yaki sallan tsoro fa qamu saffain sai suka yi tsayuwa sahu guda biyu saffun khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahu guda bayan manzon Allah wa saffun mustaqbil al-aduwi sahu guda kuma yana fuskantar makiya fa salla bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atan sai manzo Allah ya sallatar musu raka'a guda thumma jaa al-akharuna sannan sauran suka zo fa qamu maqamahum sai suka tsaya a wurin wa'ancan واستقبل هؤلاء العدو سكم وانت انه كن سكسنت مكيا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعه sai manzo Allah ya sallatar musu raka'a guda sun sallama sannan sai sallame fa qama haula'i sai su wa'annan wa'ancan suka tashi fa sallu li anfusihim raka'atan suka sallatar maka su raka'a guda sun sallamu sannan suka sallame sun zahabu sannan suka tai fa qamu maqama ulaika sai suka tsaya a wurin wa'ancan mustaqbilil adu suna fuskantar makiya wa raja ulaika wa'annan suka dawo ila maqamihim zuwa wurin su fa sallu li anfusihim raka'atan suka sallatar makan su raka'a sun sallamu sannan sai suka sallame bambancin wannan da waccan shine idan ya yi musu raka'a guda na farko sai su tafi wajen waɗancan wanda su a bakin sahu suke ba su sai su zo a wurinsu idan suka zo a wurinsu sai su yi raka'a guda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi raka'a guda tare da shi sai ya sallame su cika raka'a guda su sallame su kenan sun kare sallar su sannan wa'ancan wanda su ne da farko suka samu raka'a guda su komo a wurinsu su cika raka'a guda sannan su ne sannan sallame bayan shi manzo Allah ya sallame su ma wa'ancan sun ne su ma wa'ancan sun kare haddatana a takaitan wa masu girma wai wani wani zai iya cewa ma me yasa ma za a raba raka'an guda biyu kaman wani zai iya cewa manzo Allah ba ya isa ma wasu wayancin raka abi ba in sun kare su ta gaba ɗayan su ma hancin so su sallar su biyu abin da yasa ake haka ma adalci ne ake so akwai wanda baya so ya sallah bayan manzo Allah sallallahu kowa na so ya sallah bayan manzo Allah to shi yasa sai a raba sallar biyu ku ku samu raka'a ɗaya su ma wa'ancan su samu ne samu raka'a guda an yi adalci ko bai adalci ba an yi adalci dama wannan shine hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani mai hikima yake cewa wa rahaban nasu bil islam hina ra'aw anna al ikha'a wa anna al adl magzahu mutane sun yi maraba da musulunci lokacin da suka ga yakin musulunci abinda musulunci kokari ya tabbatar a ban kasa shine adalci da kuma yan uwantaka adalci ga musulmi da kahuri adalci ga dabba da mutum adalci ga ƙasa da sama adalci ga halitta da mahalicci wannan shine adalci da kuma yan uwantaka da musulunci kokarin haɗawa tsakanin kowa da kowa wannan shine kenan ya sa kaga ana jijiya da yake da suna sallah na'am aha menene a gaba نعم حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن قصيف بإسناده ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم سي النبي الله يكبر وكبر الصفان جميعا سي سهم غدا بي غبا سكي كبر قال أبو داود أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن قصيف وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة سيدي جماعة من ظل الله يسلى مركعة غدا ثم سلم سلم سي سلمي مضوا إلى مقام أصحابه سنجي أوجن مصير وإنت الناس وإنت أبوك الناس وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة وإنت سيسك رسك سلا ترمكا ركعة ثم رجعوا سيسك كوما إلى مقام أولئك إزوا مصير وإنت فصلوا لأنفسهم ركعة سيسك سلا ترمكا ركعة ولا قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل ابن سمرة كابل جزء من سنن نجاشي فصلى بنا صلاة الخوف sai ya sallatar muna sallah ta tsoro a taƙaitan uwa masu girma yana daga cikin darasin da ke da a cikin sallar tsoro shine mun gani yana nuna mana muhimmin matsayin sallah ko ta yanda a sallar tsoro a cikin yaƙi ma ba a yahe ne ba ba a yahe sallar ba kuma a cikin sallar sai ya ƙara nuna mana wani abu wanda ya komi muhimmanci dangane da ita sallar wa zai gaya mana menene abin nan kasancewar ba a ɗauke sallar ta farilla ba a ne a wajen yaƙi ya nuna matsayin ne matsayin sallar kuma tare da wannan a cikin sallar ma akwai wani abu wanda aka so a nuna mahimmancinsa dangane da sallar jami'i to aha shi kenan to zan so in ce maganar wacce malamin ta gaskiya ana gane da kyau ko eh kusan muna muna gane ma'anar jam'i shi ma haka ne amma dai abin da aka yi so a nuna mana shine lokaci domin shi asali jam'i laysa min shuruti sala shi kuma dukhulul waqti min ma laysa min arkani laysa min shuruti sala amma shi kuma dukhulul waqti yana daga cikin ne yana daga cikin shuruti sala ma'ana ba a dauke sallar ba in kuna yaki bayan kun ba a ɗauke muku sallar ba kun ba a yarda ku jinkirta sallar ba sai ni sai lokacin ta ya wuce wannan shi nuna muhimmancin ne muhimmancin lokaci dangane da sallah har yaƙi gumurzu in kuna yi ba a yarda ba ka bari lokacin sallah ya wuce ba ka yi ta ba domin inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kuma abin da zai ƙara tabbatar muku da haka wannan ayar ta sabka ne bayan bayanin sallah ta ne ta ne ke da suna ta ta sallar tsoro kinan shigar lokaci shine mafi muhimmancin abu dangane da sallah shi yasa akwai ka'idodi guda biyu dangane da lokaci suka ce a al'ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhri duk ibadar da aka shar'anta ga lokacin da za a yi ta da gangan kabari lokacin ya wuce to ko kayi wannan sallar ba ka da lada ana gane da ku domin kayi ta ba a lokacin da me ba Allah ya ce a yi ta sai inda uzuri kuma uzuri karɓaɓɓe amma in ba shi ba ƙwallo dan wai kana ƙwallo ka bari har lokacin magariba ya yi ko da bayan ƙwallon nan ka je kayan magariban nan to ba ka da ladan magariban nan asali malamai suka ce sai kayan magariban kun ba ka da ladan ta asara biyu da biyu ko ka yi sallar kuma sannan ba ka da me ba ka da ladarta don saboda me don kafar babban shaɗaɗi na lokaci ƙa'ida ta gaba suke cewa waccan ta farko me muka ce al'ibaratul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min uzri ƙa'ida ta biyu dangane lokaci shine man ista'jala shay'a qabla awanihi عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ma'ana duk wanda ya yi abu kamin lokacinsa to hukubarsa za a haramta masa shi ma'ana in ka yi sallah kamin lokacinka hukubar ka shine baka da ni baka da ladar kuma sai ka ramka ta ba sai kwana gane da kyau ba in wannan ka'idodin guda biyu sai an sai an rike su da kyau ba a yin sallah kamin lokacinta kuma in an yi ta lokacinta ya wuce ba a da ne ba a da lada sai da uzuri sai dai sallar da suke da lokaci guda shi kuma ga wanda yake cikin balaguro ko mara lahiya shi ya halatta ya hada su domin asali lokacin su guda kamar yadda muka bayani a can akan cewa asali lokacin sallah lokaci na guda nawa ne guda uku a takaice dai ma masu girma mu kula da sallah ko mu kula da yin ta a cikin lokaci an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce masa ayyul a'mali ahabbu ila Allah daga cikin ayyuka wanne Allah ya so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacin ta ba yin sallar ba yin ta a farkon lokacin ta Allah ka babu ikon kiyaye sallah a lokaci kuma babu sallar da lokacin ta yake da tsada kamar sallar asuba ana gane da kyau ko kamar sallar asuba lokacin da ya fi kowane lokaci tsada don shi takaitacce ne ana gane da kyau ko bayan shi kuma akwai wahala a wajen yi to shi kuma fiye duk abin da ke da wahala wajen yi Allah madaukakin sarki yana ƙara girmama sa ana gane da ke ko shi yasa yace man salla man salla al-fajr fi jama'a fa huwa fi himmatillah duk wanda ya kula da yin sallah a cikin jami'i duk ranar da kai sallah a cikin jami'i to wannan ranar gaba ɗayan ta kana a cikin kulawar Allah madaukakin sarki babu sallar da ke da wannan gara fasa in ba wace sallah ba ta su ba babu man qala yusalli bi kulli ta'ifatin raka'ata babi mai bayani akan wanda suka ce zai yi sallah ga kowanne jama'a raka'a guda wala yaquduna kuma ba za su biya ba to kun ji kuma wani nau'i حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني الأشعث عن سليمان عن عن أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم كاجي سناكو زهدم قال يتي كنا مع سعيد بن العاص mun kasance tare da Sa'id bin al-As bi Tabaristan sunan gari ne Tabaristan فقام سيتاشي فقال سيتي أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف waye daga cikin ku ya taba yin sallar da ake a cikin yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala hudayfa sai hudayfa yace ana ni fa salla bi haula raka'atan ga yanda manzon Allah ya sallar yayi ma kungiya guda raka'a guda wa bi haula raka'atan wasu kuma kungiyar ya musu raka'a guda ولم يقضوا كما مسبيا با قال أبو داود أبو داود يتي وكذا رواه عبيد عبيد الله ابن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير وأبو موسى dukkanin sun rawaito qala abu dawuda rajulun min at-tabi'ina laysa bil ash'ari abu dawud yace rajulun min at-tabi'ina laysa bil ash'ari shi mutum ne daga cikin tabi'ai ba abu musa al-ash'ari yake nufi ba ma'ana yana nuna min da aka ce nan abu musa shine yake bayanin ba abu musa al-ash'ari ake nufi ba abu musa da yake cikin tabi'ai aha jami'an dukkanin su sun rawaito an jabir daga jabir an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah wa qad qala ba'dhum fi hadithi yazid al-faqir wasu su sun ce a cikin hadisin yazid yazid al-faqir innahum qadaw raka'atan ukhra sun cika raka'a guda idan an samu ta riwaya aka ce a sun cika raka'a guda wa kadhalika rawahu simakun al-hadafi an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wa sallam وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت للقوم ركعة ركعة sai kasance mutanen kowace jama'a suna da raka'a guda guda walin nabi sallallahu alaihi wa sallam raka'atai ne manzo Allah kuma yana da raka'a guda raka'a biyu حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأكنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة ألا يا فرلن تسلى على لسان نبيكم أكان حنشا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر a lokacin da ake a gida ba a balaguro ba arba'an raka'a hudu wa fi safari raka'atai amma a balaguro raka'a biyu wa fil khawfi raka'a a kuma lokacin da ake sallar tsoro raka'a guda kuma wannan hadisin ya inganta ana gane da kyau ko abdullahi bin abbas ne yace manzon Allah yace Allah madaukakin sarki ya fallanta akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan bai ce ba manzon Allah ne yace amma kuma lahu hukmur rafi domin kaulu sahabi fi ma la majali lil ra'yi fi lahu hukm ar-rasul bai ce kara manzo Allah bane yace amma irin wannan yana daga cikin abubuwan da ra'ayi baya shiga ijtihadi baya shiga to idan sahabi ya gaye sa to tabbas yana nuhin ya ji sa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sallah Allah ya fallanta ta mataki guda uku mataki na farko su ne wanda suke ba a cikin balaguro ba kuma ba a cikin yaki ba wa'annan su raka'a hudu ke a kansu an ce raka'a hudu ne min babi a taklif ma'ana don saboda mafi yawancin saloli na farilla wanda suka fi yawa raka'a nawa ke gare su hudu to shi sa aka ce raka'a hudu hudu ba ana nuhin ba gaba ɗayan sa a'a ana nuhin raka'a hudu hudu don saboda mafi yawancin su raka'a hudu hudu ake yi ana gane da kyau ko na to wanda suke a gida raka'a hudu hudu wanda kuma suke a cikin balaguro ba a wajen yaƙi ba su kuma raka'a nawa biyu yace su kuma wanda suke a cikin fagen yaƙi to su an ƙara rage musu ma raka'a guda wannan yana tabbatar muna da ƙa'ida daga cikin alƙawa'idul um القواعد الخمس القواعد الخمس الكبرى القواعد الخمس الكبرى قاعدودي guda biyar mafi girma na fikihu ko na musulunci almashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani yana jayo sauki idza daqa al-amru idza daqa al-amru tasa'a wa idza tasa'a daqa ma'ana duk lokacin da mutum ya shiga tsanani to sai Allah ya yalwata masa a buɗa masa a sauƙaƙa masa amma duk lokacin da kuma yake cikin tsanani yake cikin sauƙi to sai a ɗan ƙara matse masa ba sai kuna gane da kyau ba wancan suna gida sai aka ce su yi raka a hudu tunda su a cikin yalwa suke wannan suna cikin balaguro aka ce su yi biyu don suna cikin sauri wannan kuma aka ce su yi guda don saboda suna cikin tsoro wannan shi ake cema mura'atul masalih musulunci ya ginu akan kula da maslahar mutane wannan ne ya ba musulunci matakin muwakabatul asr ma'ana duk wani zamani da ya zo musulunci yana tahiya ne yana tahiya tare da shi domin ba daskare yake ba duk yadda dai aka yi haka ne kawai za a yana tafiya tare da zamani suke cewa ta tabaddalul ahkam bi tabaddul zamani wal makan hukunce hukunce na addini suna caccanzawa dangane da canzawar yanayi da kuma kuma zamani ana gane da kyau ko wannan shine kenan yanzu da a ce akan montur ne za a kilgo na azumi ini a mafi tsawon lokaci awa nawa yake yi a? ishirin da nawa? awa sha biyu ini jirni awa sha biyu ko? yanzu da an ce awa sha biyu ne za a riƙa yi a cikin ini to za ka gani yanzu garuruwan da rana ba ta huce awa biyu ne take yi to kenan kaga su har cikin dare za su yi ne a cikin dare za su yi azumi to da yake musulunci ya sa ka'ida wadda da ita za a iya ganewa sai kasance ba a buƙatar wani dogon turanci kun san da rana ne za ku yi azumi kun san da marece za ku aji amma da mantur za a yi to za ka ga za a samu cikin rikici wannan lokacin wannan wancan lokacin wannan wancan lokacin wannan a samu rikici amma da yake musulunci komai ya tsaida sayan da yake za ka gani haka ake tafiya ma'ana dai abin da nake so in nuna muna musulunci na tafiya da lokaci da yanayi shi yasa babu wanda zai ce maka musulunci ba ya tafiya da zamani a'a musulunci shine zamani asalin sama domin inna Allah huwa dahar Allah shi da kansa shine zamani shi kuma Allah shi ke da ni shi ke da musulunci to wannan shine kenan a kenan dai a takaice wannan hadisin yana nuna ana yin raka'a nawa ana yin raka a ɗaya a sallata ne a sallata abin ga mu'i da wannan babin sai mu san mun kare da sallar tsoro sai mu san wani sati za mu shiga sabon babi sabon kitab babu man kana yusalli bi kulli ta'ifatin raka'atayn babu mai bayani daga da wanda suka ce zai yi sallah ga kowanne jama'a raka'a biyu حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف manzo Allah ya yi sallah a lokacin tsoro ma'ana lokacin yaƙi az-zuhra sallar la'asar fa saffa ba'dahum khalfahu sai wasu su suka yi sahu bayansa wa ba'dahum bi iza'il adu wasu su kuma suna fuskantar makiya fa salla bihim raka'atayn sai sallatar musu raka'a biyu thumma sallama sannan ya sallame فانطلق الذين صلوا معه sai waɗanda suke sallah tare da shi suka tahiyar su wa waqafu suka tsaya mawqifa ashabihim inda abokanin suke tsaye suna fuskantar makiya thumma jaa ulaika sai waɗanda suka zo fa sallu khalfahu sai suke sallah bayan su fa salla bihim raka'atayn sai suke sallah yake fa salla bihim sai manzo Allah ya sallatar musu raka'atayn raka'a biyu ثم سلم سلم سي سلمي فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة sai kasance manzo Allah ya samu raka'a hudu wa li ashabihi raka'atayn sahabban su kuma suna da raka'a biyu raka'atayn raka'a biyu biyu wa bidalika kana yufti al-hasan wannan da wannan hadisi ne al-hasan yake bada fatawa قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات haka a magariba liman zai kasance da raka'a shida walil qaumi salatan salatan mutane su kuma suna da raka'a uku uku قال أبو داود أبو داود كذلك رواه يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة حديث guda. wannan abin da yake nunawa shine akwai yanayin sallar tsoro da manzon Allah yake yi a raba mutane biyu biyu su je su fuskanci makiya rabin rabi su je su fuskanci makiya rabi su zo su yi sallah tare da shi ya musu raka'a biyu cikakki in ya sallame ana gane da kyau ko sai su tafi su ma wa'ancan su komo ya musu raka'a biyu cikakki sai ya kasance kowanne raka'a biyu biyu ya samu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ba a buƙatar sai an yi wani canjin wuri sai wa'incan sun dawo wa'incan su cika da abin da ya kamata haka a'a shi manzo Allah ya raka'a hudu domin yayi biyu biyu sau biyu su kuma sun yi sun yi biyu kowa ya samu kuma wannan shi yafi kowanne sauki in aka ce ma so zaban mu yi wannan an hutar da su ba sai an kwatanta musu irin waccan ba wadda za a yi shanjaman na na plus kuma a tsakiyar me a tsakiyar sallah kenan wannan shi yafi kowanne sauki limami guda ne rabi su zo su yi sallah tare da shi su sallame su kare su tahi wa'ancin su ma su zo su mi su sallame su kare wa'ancin da suka je kenan sun san sun kare babu wani tunanin su ko musu ci gaba da sallah sun san sun kare su ma wa'ancin in sun zo da sun kare sun san me sun san sun kare wannan shehi ne shi kowanne sauki shi kowanne sauki akwai dan uwa da ya ba da shawarar mu nuna yadda ake yin sallar a bidiyo to sai na ga akwai wata bidiyo da na gani ta malamin mu Sheikh Ilyas Adam hafizahullahu ta'ala da magana yayi application sallar to zan sa a turo mana bidiyo sai mu tura a group wanda suke bukata sai su sai su gani kenan ba sai mun maimaita abin da yayi ba hadisi na karshe babu salatul talib babu bayani akan sallar at-talib at-talib shine wanda yake neman wani maki manzo Allah na zai sa wani je ka nemo maki maki kaza ka kashe shi to shine at-talib daga at-talab ne ai jaa yatlubu aduwan ya je neman wani maki to shi ma akwai sallar shi ana gane da kyau ko haddathana abu ma'mar ai shi ma yaki ne kishi ko amma yakin so biyu haddathana abu ma'mar عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن انيس عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الخزلي yace manzo Allah ya tura ni zuwa ga Sufyan al-Huzali Sufyan al-Huzali Khalid bin Sufyan al-Huzali wannan wani kasurgumin dan ta'adda ne da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen dai karbi a lokacin babu kamar sa shi ne ake ce ma ba samu da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kwatanta ƙarhinsa da ƙarhin mutum dubu ko mutum ne mai jiki kuma ga tsawo ka san mutum na da jiki bai da tsawo ba a kai labari amma in ga tsawo kuma ga jiki to nan ne mutum zaka ga ya dagargaje kaman bishinin sa ana gane da kyau ko to haka yake to shi wannan Khalid bin Sufyan al-Huzali lokacin da aka dawo daga yakin Uhud da ya ji labarin an ci musulmai yaƙi an koma Madina ayi da mutane ga sunan mutane duk an karkara ya su mutane ba su da lahiya da sauransu sai ce to bari mu yi amfani da wannan damar mu je mu rike su a Madina mu ida da su ana gane da kyau ko to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari akan cewa Khalid bin Sufyan al-Huzali yana nan yana tattara mutane wanda za su zo su isko su a Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Khalid ya tura Abdullahi bin Unais yace masa ya je ya kashe shi ana gane da kyau ko ya je ya kashe shi zaki sai zaki ko shi ma abdullahi bin unais ya shahara da kabi amma a wajen shahara bai kai wa ba bai kai khalid bin sufyan ba ana gane da kyau ko to yanzu lokacin da ya je akan hanya sai ya ci masa akan hanya bari mu je ga ma eh, hadisin kissar da yake bayani kenan kenan manzo Allah ya tura sai sai kashe wannan mutumin wanda yake mai hatsari wa kana nahwu yace kala shi ne ke ba labari manzo Allah ya tura ni zuwa Khalid bin Sufyan al-Hudhali wa kana nahwa urana wa arafa kuma a lokacin shi Khalid kin nan yana a wajen urana da arafat sunan wurare ne fa qala sai manzo Allah yace idhhab fa qutluhu je ka kashe shi dan gabansa bai wace ba Allah ga yadda ku duk da wanda zai tinkara ana kwatanta karfinsa da karfin mutum dubu guda ko qala yace fara'aituhu yace ina ko bisa hanya fara'aituhu sai na tsinkaye sa yana bisa hanya sai tsinkaye sa ana gane da kyau ko wa hadarat as-salat wa hadarat salatul asr kuma ga lokacin sallar la'asar yayi ana gane da kyau ko tana so ta leko kuma tana so ta koma ga la'asar kuma ga umarnin manzo Allah na ne na kashe maki to ya za a yi ana gane da kyau ko ya ce fakultu sai na ce inni la akhafu an yakuna baini wa bainahu ina tsoron wani abu ya shiga tsakanina da shi ma in ukhira salatu ma in uakhiru salata ana gane da kyau ko yace kaman ina tsoron in nace in jinkirta sallah gumurzu ya sa har lokacin sallah ya wuce ban yi ta ba shine abin da yake nufi kenan shine abin da yake nufi ina tsoron wani abu ya kasance tsakanin da shi yana nufin na yaki na gumurzu har ya kai ga mai ta gumurzu har lokacin la'asar ya wuce ban yi la'asar ba ita kuma inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to yanzu ya za a yi yace tantalaqtu amshi sai na tahi ina tahiya wa ana usalli ina salla wa umi'u ima'an ina ima'i nuni akan doki kaga fakihai ko sai suka yi aljamu aka yi ko aula mina tarjihi ko maimakon ya ce bari in tsaya in yi sallar dan in yace ya sabka yayi sallar zai iya mi zai iya bace mishi ana gane da kyau ko in kuma yace tinkare sa to yana iya wajen kamin ya samu ya kare lokacin sallar ya wuce to yanzu sai ya haɗa gaba ɗaya yana bin sa baya yana gudu akan doki kuma yana mi kuma yana sallah dama Allah yace wa in khiftum faridalan aw rukbana dama Allah yace in kuna hogin yaki kuka ji tsoron ku safa ku sallah a ƙasa to ku yi koda kuna cikin tafiya ne kuma kuna akan abun hawa to sai aiki da wannan da wannan aya kaga kaga da ilimi ko yace falamma da nautu minhu lokacin da na matso kusan sa bayan na kare sallatawa akan doki ta hanyar imani nuni ana gane da kyau ko qala li sai yace mini man anta waye kai dan bai san shi ba dan shi mutumin Madina ne shi kuma wancan cikin mutanen Makka ne man anta kai waye qultu sai nace rajulun min al-arab wani mutum ne daga cikin larabawa bai ce mishi shi musulmi ne ba wane mutum a hala gane da kyau ko yace wani mutum ne daga cikin laraba ai kuma yawa daga gaskiya ko yayi mabdiyul lil majhul yace balagani annaka tajma'u li hadha ar-rajul labari ya iske ni akan cewa kana tara mutane dan saboda aje yakin hadha ar-rajul da an kawo shi da mu'arraf ana nufin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya iso ne akan cewa kana tara mayaka dan aje a yaƙi Muhammadu in magana su ne za su yi sallallahu alaihi wasallam faji'tuka fi daka to shi yasa ni ma nazo dan wannan bai ce ba na zo dan in sanye ka yaƙi a'a na zo dan wannan wanda shi ake ce ma tauriya Allah gane da kyau ko qala sai ce inni la fi daka sai ce eh haka ne lalle abinda abinda kashi haka ne a cikin wannan lamarin nake na shirya tahiya yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa mashaitu ma'ahu sa'atan sai na yi tahiya tare da shi wani ɗan lokaci hatta idan amkana ni har sai da na samu wata dama wata riwaya ma aka ce sai da ma yi kwana ana gane da shaku dama kun san irin sai ce a cikin kwana yace alautuhu bi saifi sai na hau a kansa da takobi na hatta barada har sai da ya sanyi da kaji an yi sanyi ka san da ake yi ana nufin ya mutu yana daga cikin mutuwa tana da sunaye masu yawa a larabci ana ce masu mutuwa albardu kaji tuzurai masu hana da albardu gobiraye masu hama da albardu mutuwa kenan ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan a takaice dai sai ya kashe shi nan sun sa da'ifun amma magana mafi inganci hasan kuma ko da ya kasance da ifi suna nufin riwayatan amma ya tabbata a cikin sira idan muka zo a littafi na sira wanda za mu sa a gaba za ku kara yin bayani domin kisa tana da tsawo sosai a takaice da kuma girma nan muka zo ƙarshen sallar masu ne sallar yaki a sati mai zuwa za mu shiga a cikin babubuka masu bayani akan nafiloli duk wata nafila daga taɓa jin labarinta za ka ji bayanin ta a cikin littafi hatta salatu tasbih da kuke ji ko an wata sallah ma wanda baku taba ji ba za ku ji bayanin ta cikin wannan littafi inda muka samu daidai Allah ba mu lada ku da Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum